إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 18 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 16 cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi واللفر الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر النمري رحمة الله عليه ابن عبد البر يا رسولي الشكرة تقري حدود ستين دقوة باي هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي من أمفند نسخة أبو الأشبال الزهيري جزاه الله خيرا وانا يريري أبندا يا تبتا دقا لتافي idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami inda yake mana magana akan wato hukuncin rubuta hadisai inda aka samu wato bambancin fahimta game da haka akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna karhanci ko rashin dacewar rubuta wani abu wanda ba alkur'ani ba ya kawo mana su da yawa da yawa ko kuma waɗanda suka zo su kuma suka yi bayani akan cewa lallai ana iya rubutawa mustahabi ne abu ne mai kyau za mu tashi inda malam yake cewa a shafi na 65 ko inda yake kala Abu Umar man kariha kitab al-ilmi innama kariha huli wajhayn nan ne wadanda suka kyamaci a rubuta ilimi a rubuta hadisai to sun kyamaci wannan rubutawar ne saboda fuskoki guda biyu ahaduhuma na farko Allah yuttakhadha ma al-Qur'ani kitabun yudaha bihi don kar a riƙe wani littafi tare da alƙur'ani wanda za su dinga kafaɗa da kafaɗa su dinga tafiya kafaɗa da kafaɗa da alƙur'ani kada a ce ga wani abu rubutacce wanda ana kallon shi da daraja da kima da matsayin alƙur'ani mai girma a wancan lokaci sanihima na biyu wali Allah yattakila alkatibu alama kataba saboda kuma kada mai rubutawan ya dogara da abin da ya rubuta fala yahfazu sai zama baya haddacewa fa yaqillul hibbu sai hadda tai sauki tai karanci sosai kamar yadda a yanzu mutane suka waye gari sun kasance ba sa iya haddace komai saboda dogaro da rubutawa a kankani kamar lamban waya yanzu ba wanda yake haddace ta saboda zai zai ajiye a Google zai ajiye a wayarsa da sauransu haka lissafi kankani mutane ba sa iya lissafawa saboda dogara da calculator da dai abubuwa irin waɗannan to don ƙwaƙwalwar mutum ta saba da komai sai ta gani a rubuce to ba ta iya riƙe shi haka ba tare da ta gani ɗin ba kama ƙalar khalilu rahimahullah kamar yadda babban malami khalil ibn ahmad al-farahidi yake cewa laisa bi ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadr laisa bi ilmin ba ilmi bane ma hawal qimatru abin da ke cikin takaddu mal ilmu illa ma hawahu sadr ilimi ba komai bane sai abin da ke cikin kirjinka da a ce abin da ke cikin takaddunka shine iliminka ai da kuwa babban malami duk wanda yake da littafai cikin daki kaga a ce kenan duka wannan ilimin sa amma yana iya zama yana da littafan bai san komai ba ya zama kamar salil himayr yahmilu asfara kamar jaki dauke da dakon littafai da haka abin da ke cikin kirjinka shine iliminka ba abin da ke cikin takaddunka ba وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه yace wani malami daga cikin malamanmu in je shi Yusuf bin Abdul Barri kenan ya ainihin wato a a hakaito mana daga wani cikin malamanmu ya hakaito mana daga Muhammad dan Bashir da wani isnadi wanda yanzu ban rike ba yace amma law a'i kullama asma'u wa ahfazu min dhaka ma ajma'u ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقري يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع يتي أما لو أعي كل ما أسمع يتي إندا أتي دأبن دنجي أعي إنا حدتي كل ما أسمع دك أبن دنجي وأحفظ من ذاك ما أجمع a ce kuma wannan abin da na ji na tattara kuma na haddace shi na iya shi da a ce ina fahimtar duk abin da naji kuma na haddace shi walam asta fi ghaira ma qad jama'tu yace kuma ya zama ban amfani da komai ba ma sai iya wannan abin da tattara laqila da an ce da ni huwa alimul muqna malami ne wanda yake al muqna wanda yake kosashe da ilimi a ce duk abin da ka ji a gaban wani malami duk abin da ka saurara na karatu da darussa da matsaloli a ce duka ka rike shi ka haddace da ba karamin malami bane kai awoyin da kai kana gaban malami misali da shekaru a ce komai da ka ji ka rike shi yace da ba karamin malami bane walakin nafsi ila kulli fannin min al-ilmi tasma'uhu tanza'u yace amma sai raina zuciyata ta kasance ila kulli fannin min al-ilmi tasma'uhu tana sauraron duk wani fanni na ilimi tanzau sai ta dinga fusgana ta kama nan ta kama can tana tsintsinta fala ana ahfazu ma kar jama'atu sai na kasance ban haddace ababen da tattara ba wala ana min jam'ihi ashba'u kuma kullum bana koshi da da kokarin tarawa wa man yaku fi ilmihi hakaza yace kaga duk wanda ya zama a cikin ilimin sa kullum aw wanda yake ji kadan yake iya rikewa kuma kullum baya koshi da abin da yake rikewa ya kun daharuhul qahqari yarju to kullun al'amari zai tuma shi baya baya baya ne duk wanda zai iya haddace ababan da yake ji sai dan kadan kadan to kullun baya zai tafi idza lam takun hafizan wa'iyan yace in ka kasa kasancewa mahaddaci wa'iyan mai fahimta fa jam'uka lil kutubi la yanfa tara littafi ba zai maka amfani ba a ahduru bil jahli fi majlisin wa ilmiya fil kutubi mustawda'un kana ganin zai yi ina malami mai karantawa in zo majalisi ina dauke da jahilci in baro ilimin a cikin littafai a gida ba zai yi ba wa qala abul attahiya abul attahiya yake cewa man muniha al hifz wa wa man dayya al hifz wa ham wanda aka bashi falala haddacewa wa zai rike abin da yake karantarwa wanda yake karantawa wa man dayya al hifz wanda ya sakaci da haddace abubuwa waham shi kuma zai shiga cikin rudani imuwa wa qala abu mishmashar fil himd abu mishmashar yake cewa ya ayyuhal mudminu sahaifa ma qadra wa tudari'ul masahifa ihfaz wa illa kunta rihan asifa yace ya ayyuhal mudminu as-sahaifa ma qadrawa ya kai wanda kake rubuce abubuwan da ka ruwaito a cikin takardu tudari'ul masahifa kana so takaddunka su dinga gogoriyo da alqur'anai ihfaz yi kokari ka kiyaye abin da ka ka karanto wa illa in ba haka ba kun tarihan asifa zaka zama iska kawai mai wucewa ba zaka rike ba ka zama kamar iska kawai wa qala arabiyyun wani mutumin wani balaraban kauye yake cewa harif في تامورك حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك yace kalma ɗaya a cikin zuciyarka a cikin kwakwalwarka khairun ya fiye maka min asharatin fiye da kalma goma fi kutubika a cikin takaddunka qala abu umar ibn abdul yake cewa at-tamur aqalatul qalb wato cikin kasan cikin zuciyarka اي القه القلب صوك زوجيك وعن الاسمعي وعن الاسمعي قال سمع يونس ابن حبيب رجلا ينشد ربما لم نحو يونس ابن حبيب يجوني yana rera waka yana cewa astawda al-ilma qirtasan fadayyahu istawda al-ilma qirtasan fadayyahu wa bi'sa mustawdi'in wa bi'sa mustawdi'u al-ilm al-qaratis ce isto da al'ilma kirtasar ya je ya aje ilimi a cikin takardu shi ne kirtas fabayya abu sai ya wulakantar da ilimin ya rasa shi yace wa bi'sa mustawdi'ul ilmi qarqaratis Allah wadaran ma'ajiyar karatu a ce takaddu sune ma'ajiyar karatunka faqala yunusa da faqala yunus sai yunus ne ce qatalahu Allah Allah ya tsine wannan ba kauye ma ashadda siyanatahu lil ilmi wa siyanatahu lil hifzi in ilmaka inna ilmaka min ruhika yace yo me ya kai shi wato abin nan me ya kai shi siyanatahu lil ilmi kwarewa ko kuma gogewa tsanani wajen kiyaye ilimi wa siyanatahu lil hifzi da gogewa wajen kiyaye hadda ma'ana shi takaddar da kake cewa an wulakanta ilimi da an saka shi babu abin da yake takadda kiyaye ilimi ba abin da kai takarda kiyaye hadda domin da shine zaka gane abin da ka haddace haka yake sai an duba takardar sannan shine shine shine reference ɗinka cewa eh lalle haka na haddace yace inna ilmaka min ruhika ilminka na nan a zuciyarka wa inna malaka fi badnika abinda kake da shi yana nan a jikinka fasun ilmaka siyanataka ruhaka ka kiyaye iliminka yadda kake kiyaye ranka wasun malaka siyanataka badnaka ka kiyaye wato dukiyarka yadda kake kiyaye jikinka wato yana so ya nuna mana shi Yunus ibn Habib shi yana fahimtan sai an hada duka biyu sai an rubuta sannan a haddace da rubutu ake hadda da kuma rubutun ake gane haddar tayi ko bata yi ba ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن أو كنت في السوق كان العلم في السوق يتي علمي معي علمي لا تردني ما يممت أحمله دي إن دا نفسكنت سينتفرش batni wi'a'un lahu cikina shine jakar da nake aje ilimina la batna sunduki ba cikin akwati ba idan suke saka takardu a cikin akwatuna in kuntu fil baiti idan ina gidana kana la ilmu fihi ma'i ilmin yana gidana au kuntu fi suqi kuna tafi kasuwa kana al ilmu fi suqi shi ma ilmin sai mu tafi kasuwa tare da shi qala abu umar ibn al-bari yake cewa man zakarna qawluhu fi hadha al-babi waɗannan maganganun da muka yi ta ambata a wannan babi da suke nuna muhimmancin hadda suke nuna kar a dogara da rubutu lalle lalle a haddace yace fa inna ma zahaba fi zalika zalika madhhab al-arab sun tafi ne a bisa tunani irin na larabawa zira tsantsan larabawa liannahum kanu matbu'ina ala al-hifz so larabawa Allah ya halicce su da ɗabi'a natural ɗabi'a na iya haddace abubuwa saboda rashin rubutu ɗin da suke a da makhsusina bizalika Allah ya keɓance su da wannan baiwa wallazina karihul kitaba kabna abbas mutanen da suka kyamaci rubutu da muka ji a baya irin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa Sha'bi wa Ibn Shihab wa Nakhai wa Qatada wa man dhahaba madhhabahum waɗannan mutane su sha'abi su ibn shahabin su al-imamu ibrahim an-nakhai da wanda suka tafi irin matafiyarsu wajabala jibillatuhum da wanda suka tafi a irin wannan tunanin kanu qattubi'u ala al-hilm sun kasance suna da ɗabi'a ne ta iya haddace abu kana ahaduhum yajtari'u yajtazi'u bis-sam'a akwai daga cikin su wanda sukan wadatu da jin abu sau daya da zarar an karanta musu sau daya sai su riki da haka wannan dole su ga cewa wanda baya haka to malalaci ne su ba su da bukatar wani abu bayan haka ala tara ma jaa an ibn shihab annahu kana yaqul mala yace kai baka ga abin da aka ce ibn shihab yana faɗa ba yace inni la amuru bil baqi fa asuddu adhani makhafata an yadkhula fiha shay'un min al min al khana yace nakan wuce ta gaban makarantar makabartar baqi'a yace sai na dinga toshe kunnuwa na ina jin tsoron kada wani abu wanda mutanen da ke kaiwa su kawo ta yi wasu sun shiga makabarta sun yi ziyara ko sun kawo abin nan mamaci ko za su wuce suna wani surutu wanda bai da wani amfani a wurin shi malamin yace shine alkhana wato zance haka ga magari tadi yace bana so in ji shi a cikin zuciyata fa wallahi ma dakhala udni shay'un qattu fa nasitu yace na rantsi da Allah babu wani abu da ya taba shiga cikin kunne na na manta inda ka san rukoda to kaga wannan dole ya ga cewa in ba ai haka ba ba daidai bane waja'a an sha'bi nahwahu waja'a an sha'bi nahwahu wa haula'i kulluhum arab hakanan wannan zancen ma yazo kutan kutan shi daga al-imamu sha'bi kuma dukkanin su dama larabawa ne su sha'bi da su shi wancan da aka ambata mana abin nan ibnu shi'abin da ibnu abbasin duka larabawa ne قال النبي صلى الله عليه وسلم دام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب النبي صلى الله عليه وسلم أسكي حديث البخاري ده مسلم ده أبو داود ده نسائي ده أحمد تهنين صحابي أبلاي ده عمر الله يقارى مسجد ده يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي mu al'umma ce wadda muke ba ma karatu ba ma rubutu da yake magana akan wata yace asharu hakaza wa hakaza wa hakaza da haka baya daga cikin al'adun larabawa na can da da dogara da rubutu ko karanta rubutacciyar magana suna dogara ne da magana ta baka da kuma haddacewa da zaran an ji ya ce wa haza mashhurin annal araba qad khussat bil hibzi wannan abu ne shahararre abu ne sananne cewa larabawa an keɓance su da iya haddace abu كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة wasu daga cikin larabawa idan suka ji waƙar da wani cikin larabawa ya ji ɗaya baiti ɗari ko sama da ɗari da zaran ya ji ya riƙe waƙar ja an da ibn abbas radiyallahu anhu hafizat qasidata umar ibn abi rabi'a amin ali nu'amin anti ghadin famubkirun akwai wani mawaƙi umar dan abi rabi'a mawaki ne daga cikin da suka rayu a farkon musulunci mawaki ne na gazal sosai ya zauna a garin madina to shine yake waka amin ali nu'amin anti ghadin fa mumkiru farkon waka kenan ibnu abbasin da ya ji ta ji daya yayi mawaka ya haddace ta fi sam'atin wahida ala ma zakaru kamar da aka bada labari sau daya ya ji sai ya haddace walaysa ahadun al-yawma ala hadha ibnu abbasin yake cewa a yanzu da muke rayuwa karni na bakwai da ya rayu ce babu wani mutum mai irin wannan ɗabi'a babu ana iya samun nadir kwaya ɗaya a cikin dubu kaga ba za a yi kiyasi da shi yanzu wannan malamin da ke magana fa jama'a hafizi ne na hadisi limami ne daga cikin a'immatu din amma ka je ce to yanzu babu irin wannan ɗabi'a ina ma'ana haka to dole a canza wannan salaf yanzu aka ce a dogara kawai da hadda kowa ya aji takardar shi to daga malamin haɗa laban babu abin da zai yi a makarantar boko ne a ta'allo ne a islamiyya ne a gullacca ne a muhadara ne da harka da za a yi sai an rubuta bai yiwuwa rubutun ya zama dole sai an yi amfani da shi saboda kwakwalan mutanen yanzu ba irin waɗancan ba ne kamar yadda su waɗancan a zamanin tun da ba su iya rubutu da karanta rubutacciyar magana ba in ka ce dole sai sun yi amfani takarda ya za su ko ka ba su ba za su iya abin nan kamar yanzu ne a ƙauyuka da karkara inda watakila har yanzu akwai abin nan very significant level of illiteracy mutane ba sai rubutu da karatu ba ba ka zuwa kafa musu notice board ka ce za ka dinga saka sanarwa ko ka dinga raba musu bulletin ko newsletter gida-gida idan misali yanzu ana so a je a yi wani campaign a ƙauye gwamnati za ta tura da masu magana da bakai ko 'yan siyasa ko campaign na wani policy za a je ne a tara su irin da yadda ake yi da a kofar gidan mai anguwa ko dagaci ko bulama a gaya musu idan yan birni ne fa sai a yi ta sakin bayanai a jaridu a mujallu a manna a billboard da sauransu an san cewa suna gani suna karantawa yanzu a cikin university tun daga karatu da rubutu aka dogara wa zai maka assembly tsaron kwa zai maka assembly kawai za a zo a manna ne a notice board na kowane department kowane faculty kowane unit da an manna shi kenan an fita hakkin ku ba wanda zai gaya maka cewa gobe ne jarabawa kai ka sani amma yanzu kaga yan primary kullun sai musu assembly saboda har yanzu su sun fi bukatu ya zuwa ga saurare sai an ce musu ku yi kaza ku bar kaza ku daina latti ku yi waye so da dole kowane lokaci da kowane wuri shi zai hukunta wani irin salo za a bi wajen isar da sako da haka malam ya ce walaysa ahadun al-yawma ala hadha walau lal kitabu la da'a kathirun min al-ilm yace da ba da littafi ba da ilimi da dama ya subuce da an rasa shi وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame fi kitabil ilmi game da rubuta ilimi rubuta hadisai wa rakhasa fihi jama'atu min ulama'i malamai da dama suka bada fatawa akan ya halasta wa hamadu zalika suka ce hakan abun yabo ne abun kirki ne wa nahnu zakiruhu ba'da hadha bi aunillahi insha Allah ta'ala yace zamu ambaci maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai da na malamai akan halasti da yabawa rubutu bayan wannan Allah ya shi wa qad dakhala ala ibrahim an-nakhai shay'un fi hifdhihi li tarkihi al-kitab yace alal misali yanzu shi ibrahim an-nakhai din da aka ambata babban malami aka ce baya son rubutu yana haddacewa to daga baya sai samu matsala game da haddashi saboda rashin rubutacciyar magana ina aka samu wannan yace wa amman surin qala mansur yake cewa qala kana ibrahimu yahdhifu alhaditha ibrahimu nakhai ya ba mu hadisi sai dinga ya dinga manta jumla daya kalma biyu can shine ma'anar yahdhifu baya fada mana ita fa qultu lahu sai nace masa inna salim ibn abul jadi yutimmu alhaditha algata mala amma dan ajin ku salim ibn abul ja'd da kuka koyi wannan kafin da shi shi yana ba mu hadisin nan cikakke kai kuma muka zo sai mu ji naka da na kasa qala sai yace inna saliman kataba wa ana lam aktub shi abin da yasa shi ya rubuta ne ni ko ban rubuta ba na dogara da hadda ta hadda kuma shekaru na karuwa ita kuma tana raguwa shekaru na tafiya ita kuma tana sawarwar cewa kamar yadda Allah ya faɗa qarara wa mun nu'ammiruhu nakisu fil khalqi qala abu umar fa hadha an-nakhai ma akrahati kitab al-hadisi qad aqarra bi fadli al-kitabati walhamdulillah kaga gashi shi yana cikin waɗanda muka cewa suna kyamar rubutu amma da kanshi yanzu kuma gashi ya yarda da falalar rubutu a kansa shi kaga wannan abun godiya ne ga Allah da ka mu kwanta da hankalinmu za a ci gaba da rubutu ba za a fasa ba albabu thaminu ashara zikiru ar-rukhsa fi kitabil ilm ga babun da ke bayani akan ambatan sassauci da aka yi bayan wancan hani sassauci da aka yi akan halascin rubuta maganganu na ilimi an abi huraira ta qal lamma futihat makkah yayin da aka bude kasar makka sanda aka ci makka da yaki qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara alkhutba annabi ya miki alaihi salatu wasalam yayi khutba a nan kasar makka khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallama aka ambaci hudubar qala sai ce fa qama rajulun min al-yaman yuqal lahu abu shah sai wani mutumin kasar yaman mai suna abu shahin yace فقال يتي يا رسول الله يتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أربوتا من وانا جواب ناكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي اكتبوا لي أبي شاهد أساموني ربوتي وأبو شاهد وانا حديثا kaga wannan umari ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faru ne a ƙarshen al'amari domin fatu makka an yi shi ne a shekara ta 8 watan ramadana shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan hadisi ne tabbatacce Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad ibn Hanbal da Khatib a cikin littafin shi da yana musamman akan wannan mas'ala shine taqyidul ilm wa an Hammam ibn Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu Hammam dan Munabbih yace naji Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akthara hadithan minni yace babu wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fini yawan hadisi yace illa Abdullah ibn Amr ibn al-As inde banda Abdullah dan Amr dan As fa innahu kataba wa lam aktu yace saboda shi yana rubutawa ni ko bana rubuta yadda kisa take shi Abu Huraira da yazo daga kauye bai iya rubutu ba Abdullah ibn dan As kuma dan Makka ne yana daga cikin daidaiwan mutane suka iya rubutu da karatu da haka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan hadisai shi yana kwafewa yana kwafewa to wannan abin sai ya firgita Abu Huraira shine yaje roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mishi addu'a daga nan shi kuma yake haddacewa to duk da haddacewar da yake yi sai zama har yanzu wancan mai rubutun yana bashi tsoro tare da cewa daga baya da aka lissafa sai aka ga yafi mai rubutun yawan hadisai amma saboda sanin muhimmancin rubutu yana jin tsoron da yake rubuta shi sa ka ji ambaci wannan amma Abu Hurairah hadisan shi sun wuce 2500 waɗanda aka ruwaito a cikin musnadinsa yayin da Abdullahi dan Amr dan As yake da kamar 2200 kaga kamar rabin nashi amma saboda falalar rubutu kaga sai da ya togace shi cewa sai dai wani domin wani yana rubutu ina fata mun gane wannan wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qultu ya rasulullah aktubu kullam kullama asma'u minka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarje mun duk abinda naji ka faɗa in rubuta qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace na yarje maka qultu nace ya rasulullah fi rida wal ghadab abinda ka faɗa cikin yarda da wanda ka faɗi cikin fushi qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ku na yarda fa inni la aqulu fi dhalika kullihi illa haqqan ni da fushi da cikin farin ciki bana faɗan komai sai gaskiya ka rubuta duk abin da kaji kaga wannan shi ma umarni ne da rubutu wa ana abdullahi ibn amr qala abdullahi ibn amr a sai cewa kuntu aktubu kull shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance duk abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina rubuta wancan shi ma hadisin da bukhari ne da tirmidhi ingantacce ne yace na kasance ina rubuta duk abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai rubuta yace uridu hifzahu ina rubutawa ne dan in amfani da shi dan in hada shi yace fana hatni quraishu sai quraishawa dangina suka fara hana ni cewa ina neman a kawo musu wani sabon feleke ba su san wannan ba in naji kawai in hada ce ba sai na rubuta ba wa qalu suka ce ataktubu kullu shay'in tasma'uhu yanzu da abin da kace sai ka haddace sai ka sai ka rubuta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takallama fi rida wal ghadab bayan ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya magana a cikin fushi ko cikin yarda da annashuwa fa amsaktu anil kitab sai na yadda da hujjarsu sai na daina rubutawa fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma sai na je na ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzon Allah kaji kaji kaji abin da aka ce sai ce fa'auma'a bi usbi'ihi ila fihi wa qala sai yasa dan yatsan shi nuna bakinsa yace uktub kai abdullahi rubuta fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa ma yakhruju minhu ba abin da ke fitowa daga wannan bakin illa haqq sai gaskiya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa nabi juhaifa ta qala daga abu juhaifa wanda shi ma yana cikin bukhari da ainihin wato sunan ta imamun nasa'i da wasu wurare daban abu jafa ya ce kultu da aliyin ibn abu talibin radiyallahu anhu na ce da sayyidina ali dan abu talibin allah ya kara masa yadda hal inda kun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un suwal qur'an ku ahlul baiti kuna da wani abu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam in banda alqur'ani irin yanda yan shi'a ku suke ta kururuwa da gaske ne qala la sayyidina ali ya ce a a wallazi falakal habbata wa bara'an nasmata na rantse da Allah da yake tsiro da ƙwayar tsiro yake kuma ainihin tada halitta annasma halitta yake kirkiran halitta illa an yu'tiya Allahu abdan fahaman fi kitabi sai dai abinda Allah yake baiwa bawa na fahimta na fiqhu a cikin alqur'ani amma dai annabi ya kebe mu mu'al baiti da wani karatu na daban babu wannan yace wa ma fi hadhihi sahifa yace sai kuma abin da ke cikin wannan takarda qultu wa ma fi hadhihi sahifa nace ya aliyu me kake da shi cikin wannan takarda qala yace al aqlu wa fikakul asiri wa la yuqtalu muslimun bi kafirin yace abinda a cikin takobin shi sayyidina ali wasu hadisi da yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rubuta su a wata takarda sai yake makala su a jikin kuban takobinsa a cikin su akwai al aqlu bayani game da diyya shine al'aqal wa fikakul asir da falalar wato abin nan ɗan tabawa wanda wanda aka kama shi kafirai sun kama shi aje a fanso shi wala yuqtalu muslimun bi kafir da kuma hukuncin cewa in musulmi ya kashe kafiri da kuskure ko da ganganci ba za a ce a kashe musulmin nan ba sai dai a bada diyya asarar za ta yi yawa malam ya ci gaba da cewa wa qad ruya an ali har ila arwato daga sayyidina ali radiyallahu anhu fi hadhihi sayfati wa jahani arwato fuskoki guda biyu daga wannan takarda wannan kuma shine riwayar bukhari da muslim kenan da aka ruwaito cewa ahaduhuma na farko tahrimul madina a ciki akwai bayani game da falalar alfarmar garin madina irin alfarmar da makka take da shi wala'ani wala'anu maninta sabali ghairi mawalihi da bayani akan la'antar mutumin da ya danganta kanshi ga wanda ba iyayensa ba fi hadisin fihi tul a wani hadisi mai tsayi wa fihi a cikin hadisin akwai almuslimuna tatakafa'u dima'u musulmai jininsu daidai wa daidai rawahu an ali yazid at-taymi wa khallas shine aka saka yake cewa bukhari da muslim sun ruwaito shi da abu dauda da tirmidhi da yalisi da ahmad da bayhaqi a cikin sunan da khatibu a cikin taqyid ta hanyar a'amash daga ibrahim at-taymi daga babansa cewa sayyidina ali yayi hudu ba sai yake cewa man za'ama anna indana shay'an naqra'uhu naqra'uhu illa kitaballahi wa hadhihi sahifa duk wanda yake zuwa yana cewa ai ahlul baiti suna da wani qur'ani daban da suke karantawa banda alqur'ani suna da wani ilimi daban banda alqur'ani sai kuma abinda ni nake da shi a cikin wannan takarda sahifatun mu'allaka fi qurabi sayfi wata takarda da ya rataya da jikin ainihin abunan takobinsa sai na da yace faqad kadaba wannan mutumin ƙarya yake mana fiha asnanul ibli wa ashya'u fil jirahat yace a cikin wato wannan takarda tashi akwai bayani game da shekarun raƙuma wajen zakka da kuma bayani akan hukunce-hukuncen wasu kisasi shine jirahat wa fiha qala annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi yace almadinatu haramun ma baina ir ila thawr madina gari ne mai alfarma daga ir zuwa thawr sunayen duwatsu ne faman ahdatha fiha hadathan wanda da ya kawo ta bid'a a ciki aw awa muhdisan ko ya taimaki dan bid'a fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in Allah ya tsine masa albarka malaiku sun tsine masa da dukkanin mutane la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla Allah ba zai karba aikin sa ko na farilla ko na ko na musahabi ba wa zimmatul muslimina wahida yas'a biha adlahu alfarman musulmai guda ɗaya ce kuma ko mafi karancin su na iya yawo da wani alfarma ya dauka musu daukakkiya umar yadda ila ghairi abihi wanda ya danganta kanshi zuwa ga wanda ba baban shi ba a ce waye babanka ya faɗi wanda ba baban shi ba a winta ma ila gairi mawalihi ko ya danganta kanshi zuwa ga kabilar da ba kabilar su ba ko iyayen gidan da ba iyayen gidansa ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla wa fi riwayatin bi ziyadati faman akhfara musliman wanda ya ainihin wato yiwa musulmi abin nan ya yaudari musulmi ko yau musulmi shigo shigo ba zurfi فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل صرفا ولا عدل هكذا هذا كرشي wannan shine cikakken wato riwayar ta sayyidina Ali wa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitabas sadaqati waddiyati wal fara'id wal fara'id was sunan li amr ibn hazm wa ghayri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ainihin wato wannan shahararriyar wasiƙa tare da takarda wadda a cikinta akwai bayanin zakka da diya da gado da sunnoni da farillai a cikin ainihin wato takardar rubutawa amru dan hazmin wannan mashahuriyar takarda ta amru dan hazmin wadda ana ruwaito ta da isnadoji guda biyu isnadi ɗaya mursali ɗayan kuma muttasil isnadin mursali shine mashahuri wanda ke cikin muwatta ta imam malik da sunan nasa'i da abu dauda a cikin marasil da ɗansa abubakar ɗan gidan abu dauda a cikin kitabul masahib da abdurrazak sana'ani a cikin littafinsa al-musannaf wanda kuma dara kudin ya rawaito ta hanyar abdurrazak ɗin a cikin sunan ɗinsa a takaice da faɗinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamassal qur'ana illa tahirun kada wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki wannan shine khulasar abinda aka ruwaito ta wannan isnadi wanda ibnu abdul bari yake fada yana cewa a wani wuri yace la khilafa an malikin fi irsali hadha alhadith a cikin sharhin wadaki yace babu sabani akan cewa wannan hadisi na amr dan hazmin maliku ya ruwaito shi ne mursali yace wa qadru ya musnadan min wajhin salih arwaito shi da isnadi wanda yake cikakke ta wata fuska mai nagarta وهو كتاب مشهور عند أهل السير يا شهر قري wannan rubutu a gun malaman tarihi ma'rufun inda ahli ilmi ma'rifatan yustaghna biha fi shuhratiha an al-islam wato shaharar da ta wadatar da ake sai nemo isnadi ya zama kamar abu ne mutawatiri labarin shine shi malam abul ashbal sai yake cewa qult ni ko sai nace wa amma al-musnad farawahu an-nasa'i wa ibn hibbana shi ko musnadin wato nasa'i ne ya ruwaito shi da ibnu hibbana da baihaqi a cikin sunan dinsa da hakim a cikin musaddarak da zara qutni ta hanyar al-hakam ibnu musa wanda yace haddathana yahya ibnu hamza daga sulaiman ibnu arqam haddathana zuhri daga abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmin daga babansa daga kakansa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ya aika shi da wannan takarda zuwa ƙasar Yaman kissa ce doguwa da wadda aka ainihin ruwaito a wajen to malamai dai sun dai maganganu akan ta daga ƙarke a aka zo magana akan shin ko ta inganta a isnadance ko bata inganta ba sai maganganun malamai suka rabu akwai hanyar wato Sulaiman ibn Dawud wanda wasu malamai suke ganin sahiya ce ko hasana da gaskiya akwai shi ibn Abdul Barri din da Imam Ahmad ibn Hanbal domin an tambayi Ahmad ibn Hanbal game da ita yake cewa arju an takuna sahiha haka na Imam Al-Baihaqi shi ma ya inganta amma Sheikhul Albani Muhammad Nasir Din a cikin littafin shi Irwaul Ghalib ya tafi shi zuwa ga cewa lalle wannan kissa bata inganta ba ta fuskar isnadi yace saboda wancan Sulaiman da aka faɗa ba Sulaiman ibnu Dawud al-Khawlani bane wannan shine fika a Sulaiman ne ibnu Arqam mai rauni ne amma wasu masu riwaya suka kuskure sunan sai suka ambaci sunan wancan malami wanda yake amintacce Sulaiman ibnu Dawud al-Khawlani sai aka dauka cewa ta inganta da aka yake cewa wannan mursalin shine riwaya mafi inganci wadda Maliku ya kawo al'ayi halin kissa ce mashahuriya tabbatacciya ta fuskar shahararta don haka ana iya kawo ta a cikin lissafin waɗannan hujjoji kuma ana ana aiki da abin da ke ciki na maganganu na fiqhu game da mas'alun da aka ambata a ciki wa na bi ja'farin muhammad ibn ali qala wujida fi qa'imi sayf rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahifatan fiha maktubun yace an samu a jikin madaukin madaukin wato maratayin takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu takarda a jikinta an rubuta mal'unun man adalla a'ma anis sabi wanda di ya batar da makahu ya ba makahu kwatance ko ya nuna mishi hanyar da zai bi amma sai ya mishi mugunta ya fada rami ko ya bata hanya to wannan tsinanne ne mal'unun man saraka tuhumal ardi wanda ya sace iyaka ta raba fili bikam ya canza ko makamanci haka to shi ma wannan tsinanne ne mal'unun man tawalla ghaira mawali wanda ya jikuntar da kanshi zuwa ga waɗanda ba su ne iyayen gidan shi ba wannan shi ma tsinanne ne au qala mal'unun man jahada ni'matan man an'ama alaihi tsinanne ne wanda ya musun falalar wani wanda ke da falala a kansa wannan shi ma yana cikin musadin imamu ahmad ibn hanbal da lafazin cewa mal'unun man sabba abahu mal'unun man sabba ummahu wanda ya zagi baban shi ya zama tsinanne wanda ya zagi mahaifiyarsa ya zama tsinanne mal'unun man zabaha li ghairillah wanda ya yanka ba dan Allah ba ya zama tsinanne mal'unun man ghayyara tuhumal ardi wanda ya canza iyaka ta ƙasa ya zama tsinanne mal'unun man kammuhu a'ma an tsari man kammahal a'ma an tsari wanda ya batar da makawo daga hanya ya zama tsinanne mal'unun man waqa ala bahima wanda ya je sadu da dabba shi ma tsinanne ne mal'unun man amila bi amali qaumi lut wanda yake luwadi tsinanne ne la'ana Allahu man tawalla ghayra mawali Allah ya tsine ma wanda yake jubunta wanda ba su ne iyayen gidansa wannan haka yazo a cikin lafazin وعن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب أذكر رواية أنس بن مالك وتكي حسن في الشواهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتري علمي جربوتو wannan duka yana ta kawo mana sune don tabbatar da magana akan cewa daga baya an halasta rubutun abu ne mai matukar muhimmanci abun yabo ne abun godiya ne wa kana umar ibn al-khattab yaqulu sayyidina umar dan khattab ya kasance yana cewa qayyidul ilma bil kitab ku tare ilminku ku tsare ilminku da rubutu wannan asali na sayyidina Umar yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da kitabul ilm na Abu Khaythama Zuhair ibn Harb da kuma al-Jami' al-Jami' na al-Khatib al-Baghdadi da littafin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asfahani wa qala okay asarin da zamu zo a kasa ne ba wannan dan bare ko wa qala Ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa qaidul ilm bil kitab shi ma ya faɗi wacce magana ta Umar wa qala ma'an ma'an yace akhraja ilayya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud kitaban Abdurrahman dan gidan Abdullah dan Mas'ud ya fito min da wata takarda wa halafa li annahu khattu abihi bi yadi ya rantse mini da Allah yace wannan rubutun hannun babana ne handwriting din babana ne وان إبراهيم قال وان أثرين إبراهيم النخيشين نفر تقريج سا كما يدم عليه كوا قصة ليتي لا بأس بكتاب الأطراف باب لي في أربو تجفن حديثا dan su taimaka maka Ibrahim na khayyid din da muka ji ya ce yana cikin da suke ganin ba kyau daga baya kuma ya yadda cewa wani wanda ya rubuta ya fi shari sai ingantattu wata rana kuma shine yake cewa babu laifi a rubuta a tsara farko farko kar ka rubuta duka amma ka rubuta abin da zai tana maka sauran kamar misali ka sa innamal a'malu binniyat sai ka sa iya nan ja'a ja'ana jibrilu la yu'minu ko mun gane ka ringa saka farko farkon haka wanda da ka gani zaka tuna وعن أبي كبران قال سمعت الدحاك يقول يتناج الدحاك يناتي وإذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط duk abin da ka ji ka rubuta ko a jikin bango ne ko a jikin bango ka ji ka rubuta a littafin adabul imla wal istimla na as-sam'ani ya kawo irin waɗannan tsara'if din da yadda malaman da suke da naci wajen rubutu wani zai wani yana rubutu a cikin aji ana ana koyar da su takardar shi ta kare ya rasa inda zai rubuta sai ga shi kuma wannan ya zauna yayi irin zama kamar da yake zaman tahiya haka ya ga kafar shi kawai sai shiga da rubuta ko a jikin kafa wannan wani a jikin rigar na kusa da shi zai rubuta zai miƙe sai ce da Allah ya hakuri na dan yi ajiya a kafa ka barin samu takarda sai ya kwafe ta gona ce to kana iya tafiya saboda kulafuci duk inda suka gani kawai za su rubuta abin da suke bukata shi kuma wancan da ake rubutun hankalin shi na kan malamin mai masa ana rubutawa ya kawo irin wannan tsara'if ɗin da yawa wani ya rubuta a bayan rigar na gaban shi wani ya rubuta a jikin bango kamar yadda muka ji anan wani ya share ƙasa ya ci gaba da rubutawa duk inda suka samu ba sa wasa da kofi ilimi malam ya ci gaba da cewa wa an husain ibn aqilin qala amla alayya adh-dhahhaku manasik al-hajj yace al-imam dhahhak ya mana shifta wato dictation yana faɗa muna rubutawa bayanai game da ƙa'idojin aikin hajji ya mana shiftarsu wa an bashir ibn nahikin qala kuntu asma'u ma asma'u min abi huraira na kasance nakan ji abin da zan ji abun abu huraira na hadisi falamma aradtu an ufariqu da na gama sauraron hadisan agun mala abu huraira ataituhu bi kitabin sai na zo mishi da wani littafi fa kuntu nace haza sami'tuhu minka alga ta malan duk waɗannan agunka naji in ka yadda in tafi da shi a rubuce na'am bikitabi na da rubutuna da takadduna qala na'am yace ba komai kana iya tafiya da shi wato bai ce ka goge ba ban yadda ba wa ibn sirina qala muhammad ibn sirina yake cewa kuntu alqa abidata bil atrafi fa as'alu nakan gamu da abida as-salmani da gaggafan hadisaina da na rubuce sai in tambaye shi game da su wa an sa'id ibn jubair annahu kana yaktubu ma ibn abbas ya kasance yakan rubuta tare da ibn abbas yakan rubuta fayasma'uhu fayasma'u minhu alhaditha fayaktubuhu fi wasitati arhal yakan ji daga ibn abbas sai ya rubuta a tsakiyar siddinsa daidai tsakiyar inda ya zauna nan gabansa da yake kallo sai ta rubuta a jiki wancan sunan abu kibran wani suna ne wanda yake ba a saba jin irinsa ba sunan mutumin kenan sunan shi alhassan ibn uqba al-muradi malami ne sika cikin sikat shi kuma hussein ibn aqil al-uqairi sunan shi kenan ciki malai ya ci gaba da cewa وعن أبي كلابة دق أبو كلابة يشي قال الكتاب أحب إلي من النسيان نافسا أتي إنا دا أبونا أربوشي يدا أتي نادو قرد حدا نجيب منتا وعن أبي المليح قال تعيبون علينا الكتابة كنا تزر جم أكم منا ربوتاوا كنا تشيوا من بات إلمي مني كذا مني كذا وقد قال الله تعالى الله نكم قاشي الله يلا علمها عند ربي في كتاب هذه يمشي استنباطين yace ilimin abinda ya shafi wato alkiyama ilimin abinda ya faru da waɗanda suka gabace mu kamar da Fir'auna ya tambaya annabi Musa ko yace fa ma balul qurunul ula me labarin karnonin da suka gabata ce ilmuha inda rabbi ilimin waɗannan karnonin yana wurin Allah ubangiji na haka Allah al'alimu amma sai yace fi kitabin a cikin wani littafi da Allah ya sa a rubuta a ajin ilimi Allah bai da buƙatar rubutun amma saboda ya koya mana wato wannan hikima ta rubutu sai Allah ya bayyana cewa a rubuta ya ba da labarin cewa an rubuta da haka wannan na nuni zuwa ga muhimmancin rubutu hatta ga wanda yake ganin cewa shi ba yana rubutawa ne dan ya dogara da rubutun domin zai wa 'yan bayan shi amfani shi ma wata ranar rubutun zai masa amfani irin yadda kai ya faru irin yadda ya faru Ibrahim an-Nakhai daga baya haddata samu rauni wa an Abdullah ibn Hashn qala ra'aytum ra'aytu ra'aytuhum inda al-bara'i yaktubuna ala aydihim bil na ga mutane a gumbarau dan adib yana koya musu hadisai suna rubutawa a jikin hannayensu bil qasabi da da ita da kaman wato sanda haka sun yi alƙalami sai suna kwafewa a jikin hannayensu wa ibn abbas qala ibn abbas annahu arkhasa lahu fi an yaktuba cewa ya bada izini cewa a rubuta ba komai wa kana anas yaqulu li banihi anas dan malik Allah ya kara masa yadda shi da sauran sahabbai ya kasance yana ainihin ce ma ƴaƴan shi ya baniya qayyidul ilma bil kitab ya ku ƴaƴana ku tare ilimi ku kayyade ilimi ta hanyar rubutawa gashi na kasa mala yake cewa wajumlatul qawli anna turqa hadha hadha al hadisi jami'iha jami'aha mu'all wannan riwaya ta Anas hanyoyinta an hada su gaba da suna da illa Allahumma illa hadisa Anas المتقدم من طريق ابن أبي أويس إن بندنا أنس إن ودنا رواية ينكي مغانا ولا شك عندي أن مجموع هذه الطرق يدل على أن للحديث أصلا حديثنا هذا أصل يأكل لحن خاصة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم في قوله اكتبوا لأبي شاهد musamman tunda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta wa Abu Shayb wa ibnihi sallallahu alaihi wasallam li amri ibn al-As da kuma amr dan As annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini wallahu a'lam kuma da yake gaba cewa a sama wani abdullahi ibn amr ne yarfa'uhu qala sayyidina abdullahi ibn as yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qayyidul ilma qultu wa ma taqayiduhu qala alkitab annabi ya ce ku qayyade ilimi nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yaya ne qayyade ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubutu wa anhu qala yace qultu ya rasulullah ku qayyidul ilma ka bani dama na rubuta ilimi qala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma ku rubuce ilimi قال عطاء وما تقييد العلم yace to menene rubutun atsa ya tambayi malamin malamin nasa kenan qala yace alkitab shine rubutu wa ana abdurrahman ibn harmala qala kuntu sayyi alhibzi na kasance ina da raunin ina da mummunan hadda farakhasa li sa'id ibn musayyab fil kitabi sai sa'id yace mini to ba lifi ka dinga rubuta wa kana muawiyah ibn qurra yaqulu man lam yaktub al-ilma fala ta'duhu aliman fala ta'udduhu aliman wanda duk bai rubuta ilimi ba to kar ku lissafa shi cikin masara wa qala khalid ibn khaddash al-baghdadi wadda'tu malik ibn anas nayi ban kwana da malamin mu malik dan anas rahmatullahi alayhi fa qultu ya aba abdullah ausini to Allah ya ta malam amana amana wasiya amun nasiha fa qala alayka bi taqwallahi fi sirri wal alaniya ina ina baka wasiya cewa ka ji tsoron Allah a sarari da kuma a boye wan nasfu li kulli muslimin kuma ka dinga kyautawa kowane musulmi da abin da ya dace ka kyauta mai da shi wa kitabata da ilmi min indi ahli kuma ina horanka da rubuta ilimi amma a gaban masana ka koyi ilimi a gaban masana kuma ka rubuta wa kana yahya ibn sa'id yaqulu li an akuna katabtu kullama kuntu asma'u ahabbu ilayya min an yakuna li mithlu mali yace wallahi da a ce na rubuta abinda din naji na fi son haka fiye da wannan duke da tara yanzu yana faɗan wannan ne daga baya bayan ya manta wasu abubuwa amma kuma Allah ya bashi arziki yace da wannan dukiyar ina ma da a ce duk abinda naji a cikin hadisi na rubuce shi tun farko wa an al-hasan annahu qala al-hasan yake cewa la yara ya kasance la yara bi kitabil ilmi ba'asan baya ganin laifi game da rubuta ilimi وقد كان عمل التفسير فكتب الحسن البصري ya kasance yana shifta na fassara alqur'ani ana rubutawa wa an wahab ibn jarir qala akhbarna shu'batu bi hadithin thumma qala shu'ba ya ba mu hadisi sannan sai yace hadha wajadtuhu maktuban indi fi sahifa ya manta san da ya koyi hadisin yace amma wannan na ganshi a rubuce a cikin takaddana haka wata rana shu'uba ya bada hadisi da ya faɗa sai abokan katin sai suka ce mashi to wannan hadisin da ya mawkufin sai ce to amma ni dai a rubutuna marfu'i ne ni a rubuta da na rubuta marfu'i ne kuma a karɓi wannan riwaya duk duk da zurfin haddan shi uba ba malam ya ci gaba da cewa qala shu kana shuba yaqulu shuba yakan ce idza ra'aytumuni asajjul hadith asujjul haditha fa'alamu anni tahaffaztuhu min kitabin yace idan kuka ji ina tumbatso hadisi asujju ina ta kwararo shi babu gargada fa'alamu anni to kusancewa wannan hadisin tahaffaztuhu min kitabin naje na bi ne ina ta karantawa daga takarda hannu dake shafa ba wanda na haddace ne kai tsaye ba wa qala al-khalil ibn ahmad khalil yake cewa ij'al ma taktubu baita malin wa ma fi sadrika lin nafaqa abinda kake rubutawa to ka aje shi a matsayin shine baitul mal ɗinka shine asusunka shine mustauda ɗinka shine rizabuwarka wama fi sadrika lin nafaqa na cikin kirjinka kuma wanda yanzu ana bukata zaka bayar ma'ana yanzu kana da kudi aljiyunka a wallet ɗinka kaga su ne ɗan kaɗan ko na bukata ta yanzu ɗin nan kana kuma da wasu maɗuɗu a cikin account wanda sai bukata ta kama ke to haka karka karka dogara ɗayan ka bar ɗayan ma'ana a ce duk kuɗinka suna aljiyunka to za ka karar da su gabaki daya ka zama fakiri ko kuma duka suna can a asusunka to za ka buƙaci kuɗi ga kada wadata kuma ba za ka bayar da za ka yi to haka ilimin ka kai zama duka a rubuce ki ko kuma duka a ƙwaƙwalwa kawai yake kana da na ƙwaƙwalwa kuma kana da na rubutu wanda yake na ƙwaƙwalwa shine na buƙata ta yanzu na rubutu kuma na buƙatar muraja'a da komawa da sanda ƙwaƙwalwa ta haince ka malam yace wa an hisham ibn urwa an abihi an annahu ahraqat kutubuhu yawma uhriqat kutubuhu yawm al-harra urwa yace an an kona mai littafansa ranan da aka yi waqatul harra wannan yakin da aka yi tare da tsakanin mutanen Madina da sojojin Banu Umayya wa kana yaqulu yana cewa wadittu law anna indi kutubi bi ahli wa mali yace nayi fatan a ce littafai na sun tsira a ce iyalaina da dukiyata duka su mutu amma a ce da bai sun tsira haka yake fara wa an amirun sha'abi qala amirun sha'abi yakan ce alkitabu qaidul ilmi rubutu shine da baibayin ilimi kaga dai duk waɗannan yanzu ya ta kwararo mana tun daga hadisai da maganganun sahabbai da na tabi'ai har zuwa ainihin waɗannan gashi bari mu koma mu karanta wani taliki da ya akasa gashi yace qala al-khatib tura anna urwata mahal hadith min kitabihi lil ma'ana alladhi dhakarnahu min karati litikali alayhi shin kana tsammanin ko dai urwa ya goge wato rubutun da yayi ne saboda tsoron dogara da rubutu kamar yadda muka ambata falamma alat sinnuhu da uwa yayi hadda sai ya goge abin da ya rubuta hadisan sa Aisha da su Abu Huraira to da shekaru suka tsawaita mishi wa taghayyara hibbuhu hadda shi ta lalace nadima ala mahwihi iyahu sai yayi nadamar me yasa ya goge wa tamanna annahu kana lam yamsuhu yayi burin ina ma da bai goge ba yarja ila kitabihi inda tanaqudi ahwalihi dan ya koma ya duba wannan abin da ya rubuta sanda zai samu tanakudi tsakanin haddasa da tunaninsa wattira da shibbihi sanda haddashi ta samu rawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani ma'ana duk da urwa mahaddaci ne amma daga baya yana dama me yasa ya goge abin da ya haddace daka duk takaddun da ka rubuta su abubuwa karkace bari ka lalata su ko ka kona su ko ka yaga su saboda kana ganin kariki wa an sulaimana ibnu musa qala yajlisu ila ila al-alimi thalathatun masu zama a gaban malami inji Sulaiman ibn Musa yace mutane ne iri uku rajulun ya'khudhu kullama yasma'u akwai wanda duk abin da yaji a gun malami kawai sai ya dauka sai ya rubuta ya ci gaba da aiki yace fadhalika kaga irin wannan malamin wannan dalibin hatibu layli me yin itace ne cikin dare zai iya daukowa da maciji wa rajulun nau'i na biyu na masu zama a gaban malami yaktubu la yaktubu wa yasma'u baya rubuta komai sai dai ya saurara kawai fa yuqalu lahu jalisul alim to wannan shi yake cewa abokin zaman malami kaga a majalisin kowanne karatu akwai dalibai da littafan su akwai kuma saura 'yan saurare ne wajen tafsiri ne wajen hadisi ne wajen wa'azi ne akwai ɗaliban ilimi akwai kuma masu saurare don fa'ida don neman falala ta zama a gaban malami don kansu ya waye fil jumla amma su ba su sa kansu a cikin wannan sabga ta fitina ta cewa su ma ɗalibai bane to wannan suna ake ce majalisul alim za ga zai iya daɗewa shekara da shekaru a cikin zama gaban malamai shi ne zama malami ba kuma bai da burin zama malami kuma bai wani bai wani ɗalibi hasada amma za ga kanshi a waye game da al'amuran addini wannan shi ake ce majalisul alim yace na uku masu zama gaban malami shine warajulun yantaqi da wanda yake tacewa ya zaba abinda ilimi ne sai ya kwafi abinda yake ra'ayin malami ne ko wata sakin layi ne ko wani kuskure ne da malamin yayi ba zai kwafi wannan ba yace wa huwa khairuhu wannan shine mafi alheri shine zai gaji malamin wata rana wana ba duk abinda malami ne yake fara kawai zaka kwafi ba sai abinda ka tabbatar fa'ida ce ilimi ne abinda zaka je kai muraja'a abinda zaka bi sawun shi abinda zaka je ka fara to wannan shine dalibin ilimi akwai wanda shi kuma komai kofewa yake wannan shi kuma shine hadibul layli akwai wanda kuma shi ba ruwan shi da kofewa wannan shi kuma shine mai saurare wa qala marratan ukhra wa zalika alalimu wata rana kuma yace kaga wannan mai zaben abin da ya kamata ya dan gaba yake rubutawa to wannan shine malami ko lakaci yake a aji na makarantar boko in kana da fasaha ka sa abin da ake ba duk abin da malami yake ba za ka rubuta sai abin da yake sune points din ilimin sune asalin karatun su ka rubuta in yana ta surutun shi ko yana ta barazanar shi ko yana ta sakin layi ko yana ta muku labarin asu sai ka kyale mishi wannan wannan labarin da shi in ya dawo asalin chemistry din to sai ka rubuta ko mun gani yau ka kyale mishi wannan surutun nasu da duk wani suka gwamnati da zagin vice chancellor sai ka mai kayan shi wannan kasan akwai lecturori da dama akwai frustration tare da mutanen mu lecturori to sai kai ta hakuri da su wani zai iya rabin awa kawai yana kama muku tasha ne kawai dole kuma ku hakura da shi ba wanda yake ko ba haka ba ya sa daukan maka lambar shi ya sa daukan mishi lambar ka shikenan kuma kai ta kare uba Allah shi kyauta qala abu umar al-arabu tadribu al-mathala bi hatibin layli larabawa suna buga misali da hatibul layli mai yin itace da daddare alladhi yajma'u kullama yasma'u min ghaythin min ghaffin wa samin duk mutumin da yake tattara duk abin da ya gani wato ramamme da wanda yake mai kiba baya tacewa wa sahihin wa saqimin da lafiye da mara lafiya wa batilin wa haqqin da wanda yake tara barna da gaskiya sai a ce mishi hadibul layl hadibul layl li'anna al-muhtatiba bil layl dan mai zuwa yin roren kirare da daddare rubama dhamma af'a bai sani ba zai kamo macijiya ya saka ta a cikin itacen shi fatan fanahashat sai ko ta sare shi wa huwa yahsibuha min al-hatab alhalin shi yana yana tsammanin wani abu ne cikin kirare tana kwance kawai cikin duhu ya yayi mota zai saka a cikin damin itacen shi sai dai kawai ya ji sara to duk wanda baya tace abin da yake diba sai a dinga ce mishi hatibu laylin mai kwashe-kwashe wato wanda baya tantance abin da zai yi ba bai yin bai shiryatuwa da shiriyar hakken abin da ya kamata ya ɗiba kawai kwashe-kwashen shi yake sai a ce mashi hatsibu laili za mu surara anan saboda lokaci ya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah